لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوة من أجوى الله سبحانه وتعالى godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masjid shek usman bin fodiyo domin ci gaba da darasi na littafi na kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi al-abid wanda a darasin satin da ya wuce na kayan wanda ya wuce ganin sai ko da muka samu na dalilin bulago wanda muna cikin babi na 39 babi na 39 babin da malayin sanya mashi suna babu man jahada shay'an min asma'il lahi was sifat ko kuma babu man jahada shay'an min asma'i was sifat babin da yake magana akan wanda ya inkarin wani abu daga cikin sunayen Allah da sifofin Allah wanda bayani ya riga ya gabata akan wasu kwa'idodi wanda dole mutum ya san su a bisa kan tafari na al'asma wa sifat tauhidi na al'asma wa sifat ima da ya ce wa kawullahi ta'ala wa hum yakfuruna bin rahman Allah ya turo ka cikin al'ummar da suke kafirce ma ar-rahman wanda ake nufi da su su ne shawa lokacin da manzala sama ya zo yana faɗin daga cikin sunayen Allah da akwai ar-rahman suka ce ba mu yarda ba da ar-rahman cikon ayar mun riga mun ganta kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alayhim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir-rahman قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب wanda dai mun ga tafsirin cikon aya kenan dai mai aya take nufi shawa idan manzo Allah ya ce daga cikin sunayen Allah Ar-Rahman suna kafircewa suna cewa ba mu yarda da wannan suna wanda yau za mu ga sababin sabukar wannan aya malam kuma ya kama na asar na Ali bin Abi Talib a cikin Sahih Bukhari malam ya ce wa fi Sahih Bukhari qala Ali hadithu an-nas bima ya'rifun ku yi ma mutane ku ba ma mutane labari da abin da suka iya fahimta ba a da abin da suka fahimta ba a da abin da suke iya fahimta kwakwalwar su take iya gane amma abin da suka riga suka sani ai babu fa'ida a wajen ƙara bayani ya dai domin wa'azi ko an ibn da alibi ya fitar da ne haddisu nasa bima ya arifun ku ba ma mutane labari da abin da kwakwalwar su take iya ganewa take iya rikewa kidan mai yake nuna maka cewa babi na asma wa sifat in kana da damar da za ka iya yin bayani ka so babi na asma wa sifat ka yi bayani ta yadda mutane suke iya ganewa in baka da wannan damar da ilimin da zai baka damar yin bayani to ka kiyaye mawdu'at din da za ka zo kamar mutane a hali na hannu wada أتريدون أن يكذب الله ورسوله شكونا سوء قرية الله لمنزل الله karancin iliminka na bayani sai ya sa wasu ta karyata Allah su karyata manzo Allah ba dan suna ne shi ne abin da abin zalibi ke nufi da mun riga mun ga wannan asarin da bayanin shi dalla dalla sannan kuma da ya ka mana asar na abdullahi bin abbas wanda abdurrazak da ma'mar daga ma'mar daga tawus ibnu tawus daga tawus din da kuma abdullahi bin abbas yake cewa awus yake cewa wani lokaci abdullahi bin abbas ra'a rasulan ya ga wani mutum in tafada lamma sami a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabura ya firgita lokacin da ya ji hadisi da abdullahi bin abbas yake karanta na manzon Allah wanda yake bayani akan sifofin Allah wannan mutumin ba a bayyana mana ba shi wane ne wanda ya zabura domin inkari sai kuma ba bayyana mana ba wani hadisi ya zara cikin hadisan da abdullahi bin abbas yake karantawa har wanda ya sabura domin inkari shi ne istinkarar ne zalika kenan saburar da ya intafaza zaburar da ya yi wannan ya yi ta ne domin karyata in kari da abin da abdullahi bin abbas ya haɗi na hadisu manzala na sifa sai abdullahi bin abbas ya ce ma faraku haula me suke ji ma tsoron wa'in alfaraku shine alkhawf wada ma faraku haula me suke ji ma tsoron wa'in mutanen da suke inkarin sifofin Allah yajiduna riqatan inda muhkamihi a lokacin da aka faɗi muhkamin qur'ani wal ahadith eh ta samu riqa ta samu tafshin zuciya da imani wa yahlikuna inda mutashabihi idan aka faɗi mutashabih daga cikin alqur'ani sai ta halaka yana abin da yake so nuna maka muhkam wanda ma'anar shi karara take to ya ga mutum ya yi imani mutashabih wanda ba shi tana bukatar bayani na ma'abuta ilimi kaga daga cikin mutashabihat shine asma'ullahi wa sifatu ba kowa ba kan iya gane ma'anar shi haƙiƙanin ma'anar shi da kuma ya tsaya akan mawqif dole sai ya koma manhaji na salafin fada na'am wannan shine dai a takaice bayani ne a satin da ya riga gabata mun ga bayani har akan haka والذي أنزل علينا الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Allah mawaki sarki ya ce shi ne wanda ya sauko maka alkur'ani daga cikin shi da akwai ayoyi muhakkama wanda ma'anarsa a ƙarar ta ce basta bukata bayani sosai da kaya ta ilimi ma'anarsa a ƙarar ta hunna umar kitab su suka yawa alkur'ani wa ukharu mutashabiha daga cikin da akwai wasu inda suna da rikitarwa a wajen fahimta aya bakka iya fahimta fahimta ko ya koma wata aya daban ko ka haɗa ta wani hadisi ko ka haɗa ta da maganganun magabata sahabbai da tabi'ai da ka'idodin da malamai suka haɗu shine abin da yake da mutane wa amma da fi kulubin zaihun fa yattabi'una ma tashaba minhu ibtigha al-fitata wa ibtigha ta'awil wa inda suke da wannan karkata a zuciyarsu zuwa ga wannan bata sai su dinga bin mutashabi ya ta su dinga hallaka mutane wa amma da zai fi kulubi maradu wa amma da fi kulubi zai mun bayyana mai ba ta shaka min hukka ga fitna saboda fitintini mutane su sa mutane su dauki shigo optika ta wuri sannan kuma lo saboda sa awwala su jiru su juya ma'anar abin da ayoyin suka ka gaba da izini ba suka nufaci wannan ayoyin kuma yau saboda fitina suka nufaci wannan ayoyin sai Allah ya ce wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah haqiqanin ma'anar wa'annan ayoyin babu wanda ya san su sai Allah warasikhuna fil ilmi da kuma malamai wanda suke da linkaya a ilimi masu tsoron Allah su ne sahabban manzo Allah da magabata da wanda ya taya akan tafarkinsu su ya kunu na amina bi sai san ma'ana kuma da shi ta mun yi imani da wannan asma'ullahi da sifatullah ba ma tsankari amma haƙiƙanin al'amarin yaya sifa Allah take babu wanda ya zama shi na'am hada na'am Allah ce mu kiran dai duka da yake a ayata akwai wajen biyu na fasara duka malamai magabata sun wani warrad wa ma ya'lamu ta'awilahu illa Allah ya kai waqaf Allah ka ɗaya san haƙiƙanin ma'anar mutashabi daga cikin asma'ar Allah wasu mati jai sannan warra su kuna fi ilmi su kuma malamai masu nan ƙara ilmi da su ce amanna mun yi imani ko da ba san ba haƙiƙanin su ba wannan wajen yi na biyu kenan wajen yin da muka fassara a shi ne na na farko sha'ar idan wannan shi ne dai babu na al-mutashabi da al-muhkam wanda ne akan shi ne karatu ya ƙare ba in ta amala ya ce magana ta abdullahi bin abbas ta kara kinin sai saura sabon darasi ko mala ya ce walamma sami'at quraish rasulullah yadhkuru ar-rahman ankaru dhalika fa anzala allah fihim wa hum yakfuruna bir-rahman mala yake cewa walamma sami'at quraish lokacin da quraishawa suka ji رسول الله تكدي من زمان الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن ينا أنبت سونا الله وانا الرحمن يا بسم الله الرحمن الرحيم ينا رقم الله دا الرحمن قل ادعوا الله a wuce rahman ayyan ma ta dubu fada wa rahman wa suna kuroki allah ko kuroki a rahman dukkanin su sunayen allah ne lokacin da suka je na ambatan daga cikin sunayen allah a rahman an karu duka ƙuraisha sai suka yi inkari ana yin ƙuraisha wanda suke kafirai a wannan lokacin ba dukkanin ƙuraisha ba wanda suka basu wanda masu da ake nufi ana ne wanda suke mushrikai ba su yi imani da maza allah ba an karu zalika sai suka yi inkarin haka wanda mariga muka ishara akan asalin yadda aka rawaito hadisi na sahal bin rumai lokacin kafin ya musulunta yake cewa lokacin da manzalar rasul ya so ya yi sulhu tare da ƙuraishawa sulhu na hudaybiya sai manzalar ya umarni da rubutawa ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka tsaye suhaib lokacin bai musulunta ba yake cewa أما الرحمن والله ما أدري ما هي كتي الرحمن صلى الله عليه وسلم يرضى الشيبة ولكن يكتب باسمك اللهم سكتي ربوتها باسمك اللهم ومن يرضى الرحمن كنا كان سنة إنكار أو تروى يا سكتي بمسمى وانا الرحمن سي رحمن اليمامة يا daga cikin mutanen yamama suka ce shi kaɗai muka sani rahmanu yamama wani wanda ake kira shi rahman to sai Allah mawakin sarki yake ce musu qulil wallah awil arrahman ayyam ma tad'u wa lahu al-asma'ul husna kuma hazo Allah ya sako da wannan ayat ke cewa wa hum yakfuruna bir rahman al-hali suna kafu sai masunan Allah ar-rahman malamai suke cewa da haka za ka gane cewa in mutun ya kafirce sunan Allah ya kafirce masunan Allah bai rage shi ba ko ya kafirce masifa daga cikin sifofin Allah ana yana iya daukan sunan kafir wa hum yakfuruna birrahman yana iya kafirta Allah kiyaye shi yasa kafiri aljahdu bi shay'in min asma'illah wa sifatihi da kai mutum zuwa kafirci Allah kiyaye kin ga wannan shine sababin tafkar ayar nan tafaru wanda malam ya riga ya bude mana karatu da ita wanda a karatun da ya riga ya gabata mun ga bayani akan karara insha Allah sai mala yake fihi matsayi a ƙarshen wannan babin da akwai matsaloli mala yake fihi matsayi a ƙarƙashin wannan babin da akwai matsaloli al'ula matsala ta fara kenan mala yake adamul imani adamul imani bi jahdi shay'in min al-asma'i wa sifat mun ga cewar duk mutumin da ya yi inkarin wani abu daga cikin sifofin Allah da wani abu daga cikin sunayen Allah ko kuma sifofin Allah to ba shi da imani adamu da imani rashin imani bi shahdi shay'in min asma'illahi min al-asma da inkari da wani abu daga cikin sunayen Allah wasifat da kuma sifofin Allah maɗaukin sarki to mutumin da ya yi inkari da ɗaya daga cikin waɗannan ababen wani abu daga cikin sunan Allah wani abu daga cikin sifofin Allah to wani mutumin ba shi da ima shi yasa hatsari ne ka ji malami yana bayani daga alƙur'ani daga hadisin manzo Allah ce kaza yana cikin sunayen Allah ka yi inkari hatsari kuma yana daga cikin hatsari ka kirkiro sunan da ba na Allah ba da baka ɗorawa Allah kamar alkadimu al'azali a adda'inu duka ba sa cikin sunayen allah maɗaukin sarki a nan gudun zam na a rashid ya zo a cikin hadisi da yi shi ya sa bai da eh almunai kara da yi bincike da akwai hadisan a bincika kinan za a yi bincike sha Allah sa darasi mai zuwa zan bincika al-mun'im insha Allah zan bincika in ya tabbata hadisi da take kenan kaga yana daga cikin sunan Allah amma dai sifa ce daga cikin sifofin Allah ne Allah mai ni ba da ni'ima ne ha wani ne yake da suna wata kista wadda take nuna maka mahimmancin malamai wajen gyara mutane fahimta game da suna Allah da sufafin Allah Sheikh Nasir Dina Albani wadda ɗan ƙasa Albani ne ɗaya daga cikin manyan malamai na hadisi na'am
to wani lokaci a garin ko makka ne tsakanin riyadh da ma- madina ne ko makka ne yana tafiya a mota to yadda suke hudu yana daga cikin wanda alhamdulillah yana son gudu da mota da wasu yawan malamai dama ana fitar da su da gudu Kaga? suna son gudu a kan abin hawa mafi yawan malamai me sababi shi ne galiban lokacinsu da aka yake za a ta yi wa'azi ana neman makara za a ta yi gurin koyarwa kaza kwakwalwa kullum a tattake to ya dai Allah yake kiyayewa duk da ba kudu ba kuma hazo irin na hayaniya na matasa wanda za a tsota- tsoratar da mutane da makamanta haka yani in babu mutane da sauransu waga to sai mota ta juya ta yi inkilabi saman a ƙasa ƙasan a sama to mutane sun zo suna neman su taimaka a huddo shi suke cewa ya sattaru ya sattaru yana ƙasan mota yake cewa kakkuce ya sattar kuce ya sattir domin ya sattar baya cikin sunan Allah yana ƙasan mota ba ga baya mutane aqida kenan as-sattaru baya cikin sunan Allah as-sattir amma ya shahara a bakin mutane as-sattaru in za ka ce ya tattaro a a ka ce ya tattiro ko kuma ka ce su halin da don kana tsoron ka ne ka wada cikin wannan kaga kalli tsananin kokarin su ga sun koya wa mutane abin da yake daidai a babu na asma wa sifa hatsari ka ɗauki suna ka dangana allah wanda bai tabbata ba ko kuma ya zo a hadisi mawdu'i ko da dole ya a hadisi ingantacce kawa'ar rashid hada yana daga cikin ababen da ya kamata a kiyaye shi yasa duk wanda zai sa zai sa suna al-ma'budu lillah dole ya tabbatar da wannan sunan Allah ya tabbata Abdurrahman Abdurrahim Kawarahiya amma Abdul Da'if Abdul Muttalib ba sunan Allah bane ba Abdul Muttalib na'am bawa Al-Muttalib a cikin mai sitar ce bawa mai hudda bawa daga cikin matsaloli mai ruhawa bawa asiri shi ne asittir wadda kusan ma'anar su ɗaya amma bai zo wani da su ga asittawa wadda allah tim na dai adamin imani bai jahdi shay'in min al-asma wa sifat ta hoto yi wannan matsalar ko sai matsala ta biyu asaniya matsala ta biyu tafsiru ayatul ra'd mun ga tafsiri da aya ta suratul ra'd wa hum yakfuruna bir rahman wanda mun ga cikamakan aya shine kazalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamun yatatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna bir rahman zuwa ƙarshen aya mun ga tafsirin ta da bayanin ta karara a muhadara da ta wuce da kuma wannan ma mun ƙara bayani الثالثة مسألة أخرى ترك التحديث بما لا يفهم السامع mun ga cewa dole a bar bayani ko kuma maganar da abun wanda mai shi ba ya iya fahimta in ba ka iya fahimtar da mai shi bakka da ilimi da ƙwarewa ta bayani da mas'aloli da ƙa'idodi ta yadda za ka fahimtar da mutum mas'ala to kada ka buɗe kamar shi a cikin ƙata na'am
wannan kamar nasiha ce ma da yake ga mutanen da suke amsafin ilm malamai suka cewa mutum amsafin ilm ka fara karatu ka san abu amma ba ka kware a kan shi ba ko ya kuma kawa majalisi ka ce za ka yi bayani da akwai matsalar da in ka shiga wallahi ba ka yau musamman a babi na asma wasu to ya ka zo ka ɗauko abu kamar mutane a cikin to wannan shi ne haka daga cikin irin wani abu kawai mana yana nuna akan haka gidan mutum in ba ka iya fahimtar da mutane abu baka da kudura da bayanin da za ka wa mutane bayani su fahimta to kada ka zo ka kawo musu ta yadda kwakwalwarsu tana cikin shakka ka sa su su karyata ko kuma su yi gurbataccen fahimta ban ma bid'a tana daga cikin wannan ababen su ke bude hanyoyin bidiyoyi wannan abin shi ya buɗe hanyar wasu suka ɗauki wukake suke kashe musulmai a cikin masallatai gurguwa fahimta na'am na gaya muku hadisi na ƙarƙashin hadisi na babin da muka gani wanda wasu mutane saba'in wanda za su shiga da yake suna za ta su aljanna min gairi hisabi wala iqam kuma da jina da ya tawo da wanda ba sa yin sakiya a wala ya tarko da ba sa yin ruqiya wa ala rabbi min tawakkalu suna dogara ga ubangiji su dai wani malami ya koyar da wani irin karatun da ake na makarantar islamiyya da gaugawa aka wuce shi kawai ya fahimci ka je ma ka nemi magani da ita so da halatta ba yana kore aqida shi kuma bayani ne ana hadisi yana bayani akan wasu mutane wanda suka kai makura wajen karfin imani wajen tawakkali ga Allah wajen barin abin da Allah baya so to kai kana ciki lokacin da ya je tarra shi baba yana yana rashin lafiya an yi an yi sha magani a mishi allura ya ce bayyana yana kore tauhidi shi kuma ya tafiya shi da aski wannan kaza kuma yana jaye wanda wani ce wa'in nan wani da ake faɗi ga su su ne kai kuma kalli hada da kake su Allah ya ce wa kayan sha magani ya yi haƙura to kaga haka irin wannan da makarantarsu ya kamata kiran in za ka ɗauki karatu ka sa wa ɗalibai a makaranta yi ƙoƙari wannan babu da za ka koyar ya zamto kana da tabbas babu inda kake shakku a kan shi kuma kana da hanyar da za ka bi bayani shi yasa muka dauki alkawarin yanayin darasinmu ba za mu yi gaugawa ba gwanda a ce kaɗan muka sani gwanda a ce kaɗan muka rage amma mu yi ƙoƙarin da inda muka karanta insha Allah in zai kama bi darasi zai zamto ka wuzohin nahar kamar wurin da kake ganin rana kaga wannan sanin yana da muhimmanci saboda muna ganin cewa insha Allah nan gaba ku ne wanda qadatul umur ku ne wanda za ku rike al'amari insha Allah Allah ya taimaka kidan wannan baban yana da muhimmanci lura da shi kidan tarku tahdid barin magana bayani bima la yafhamu sabiq da abinda mai ji baya iya fahimta ba duk da ba kwata kwata ba kamar magana wasu suna fahimta cewa magana Ali bin Abi Talib kidan ka bar mu kabar kiran mutane zuwa ga tauhidi kabar kiran mutane zuwa ga kiyaye sunna barin bid'a ba sa iya fahimta a'a ba haka magan take ne inda ma magana take ne in ba ka iya yin bayani ne inda mutane za su fahimta kamar amma dole a kira zuwa ga sunna dole a bayyana bid'a dole a kira zuwa ga aqida dole a kira zuwa ga tauhidi wadah amma dole a yi karatu kayan ka ce za ka kira zuwa ga wayannan ababen don ka kaje ka batar da mutane ba kinan wannan shi ne abin da ke fahimta sau da dama mutane nawa za su hutu a wasu ce shirka ce bida ce kuma bai samu ajin a kan yi ma mutane bayani mutum yana cikin shirka sau da dama mutane nawa za su zo su ce kaza bida ne amma su kasa bayyana wa mutane sababin da ya sa ya zamto bida su kasa kawo kishiyar shi wanda yake koyewa wannan bida tana kore kishiyar da wanda abin da manzana ya tabbatar sai ka kawo in ka ce ka zabi da ne ka kawo sunna shi wanda ya tabbata a sunna haza da makamanta haka misali da ya gaji ya ce ma da yake suna suna bid'a al-islam to shi kuma ba haushi a tunanin shi suna da akwai fatiya da akwai walima to ne ya dinga cewa to ga malaman fitna walima ya ake nan ga dukkanin 'yan izala suna wani ba an suna suna wani yayin da akwai matsala ba haka ne ka daukar lafazi ba ka sake shi sai ka ce fatiyar suna ita ce gida amma walima an shar'anta ma kai matsayi ma an ka samu ka yi walima kuɗi ma an ka samu ka yi walima ibada ce mai zaman kanta kaga da bambanci ko Allah ce maka shi yasa yana da muhimmanci da kara a ilimi domin bayani Allah ce maka Allah sai wannan matsala ta hoto yi ko sai an rabi'a mas'ala ta hudu mala yace zikirul illa allazi zikirul illa annahu yufdi ila takdhibi llahi wa rasulihi walau lam yata'ammad al-mumkin mun ga bayani na illa sababin da yasa za a bar maganar da mutane ba iya fahimta ba wani wasu da kai ka iya ganewa ko kuma ba a iya musu bayani da iya ganewa sai an bi su a hankali da tadarrus a hara musu da abin da suke fahimta suke ganewa a hankali a hankali da hikima da salo har sai in imani da son sunna ya tabbata a zuciyarsu in ya so sai a ci gaba da buɗewa a hankali da sauransu maza gidan in za ka fara mai yake da suna da'awa kiran mutane kada ka fito musu ƙarara kada ka fito musu ta yadda za ka firgita su bi hanyar da hikima ojo ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidati hasana galiban mutumin da ya fahimci sunna ta hanyar da'awa da hikima ya yi tabbata ya yi riko da sunna amma wanda ya fahimci sunna ta hanyar hada da dagajiya to za ka ga kuma lokacin ya shiga sunna hada zai ta yi da dagajiya bayya sanin darajar mutane bayya sanin darajar ilimi bayya zuwa ma makaranta don yake haikarin zuwa makaranta sai wa'azi wa'azi an gane shi ne amfanin kira da hikima shi yasa wani lokaci za ga wa'azukan da muke wata ne a yi bayani a wani maudu'i daidai gwagwadon yanayin unguwa sai an ja yadda aka yi wa'azi daya biyu uku kaga mutane sun wahala fahimta sun wahala su an wahala samun matasa sai a buɗe kuma da awa ta riga an samu fato amma a ce kai tsaye kun tsaye sabo unguwa mutane suna ganin za a zo a kamsa abin da ba shi ba a buɗe ya da akwai hikima da wannan shi ne bayani je shi ne ma da ya ce zikirus illa mun ga bayani sababi wai wannan a aqida to wannan a aqida ina ga abin da ba aqida ba a asma'ul lahi wa sifati wanda shine al-ummu shine al-asas dole ne da hikima to ina ga abinda bai kai ba asma'ul lahi wa sifati ina ga abinda ya shahi mas'aloli wanda suke irin alaƙar misal al-qunutu sakin hannu da makamantan haka ai bai kai ba asma'ul lahi wa sifati to wannan mana yana so ya gwada ba in aqida yayi haka to a ko ina ma ana so ka yi ittizabi bil hikma da tadarruji kai ko haramta giya da Allah ya riga ya san da cewa larabawa suna tsaye shanta sun kulla tsaye shanta kayan zuwa musulunci to ana so a haramta sai aka dubi ta darbashi aka ce masu kulfi ma ismun kabirin wa manafi da nan da akwai laihi da yawa da akwai amfani kaɗan ta ganin ka sa hankalinka abinda yake da amfanin shi kaɗan ne amma matsalolin shi da yawa ne ya kamata mu wasu suka bari ƙarshe ya kace to kuma an lokacin sallah ya ka kusha wa antum sukara kada ku sha lokacin sallah kada ku zo sallah kuna la taqrabu salata wa antum sukara kaga asba dole kayan asba da wajen an awa daya ka kasha da ka aje asba ta yi kana mai azza za ka ɗauki kawai mafi yawan lokutuka ba a shan to ƙarshe aka yi haramtawa da duka shi ne da wadara da mafi sarki da malhamru wani mai su wani amfamu da azlamu wani sun min amal shi ɗan mai shi na biyu da alaƙar jirgin wani ta ga da kai sai aka zo aka kawo wannan aya fashi ta dubu haka an samu matsala amma ya aka wara mutane da amfani ku dawo hankali sannan kuma ga lokaci an hana ku sha saboda girmama Allah in ka riga ka sani a ibada bai kamata ba za ka dinga bari tun kayan lokacin ibada in yi zo an gaba ya ka sha kayan wata sallah to ko to mutane sun dan wahala karshe aka hana azumi kayan a wajibta shi warko wanda aka wajibta azumin ashura ana nan sai aka sanya azumi na ramadana in ka ga dama ka yi azumi in ka ga dama ka ce ana na ana na mutane sun saba sai aka ce to wajibi ba duk wanda yake iya yi sharati ya tabbata kan shi to dole ne ya yi zaman shaida mai kuma shara fal ya sumu ko babu ma zabi to kaga bai tadabbuj idan mu mu dai na hari an yi musu dawa bai tadabbuj ina ga ne yanzu wanda ga marishal ga barakina ga kiristiyano ya janye su ga malaman bokaye ga 'yan tsubu ga 'yan siyasa kafurai sun janye su ga tsarurruka kala-kala ga wannan mawaƙi ɗin nan na intanet ana yada wancan abun ana yada wancan ba intanet to kaga su ya kamata a dinga bin su da hikima Allah ce baka Allah san kai eh malai ce zikirin illa mun ga bayani na sababi al'illa shine sababin hukunci me yasa Ali bin Abi Talib ya ce ku yi ma mutane ba labari da kike iya suke iya ganewa ba kuma su take iya rikewa dan kasu kare ta Allah da manzo Allah to sababin da yasa ya faɗa haka shine annahu yufdi ila takbimillahi wa rasulihi in ka ba mu mutane labarin da kwakwalwar su ta iya rikewa yufdi ila takbimillahi wa rasulihi zai kai zuwa ga su kare ta Allah su kare ta manzo misali mutane ne ba su taba ba su taba yin karatu ba na tauhidi ba su taɓa yin karatu ba suna ba koyar da su ba yadda ake sallah yadda ake azumi ya kace musu Allah yana son kowa sama ta duniya ya za su yi kai tsaye ai ka ɗauke kalli malam sai da ya fara maka tauhidi babi nawa babi a babi na talatin da ɗaya ya kama ka wannan babu kiran kaga dole ya kama mutane ko kuma ka yi mawuzi a kan sifata da yake suna sifata a istiwa ila al'arshi alhali mutane ba su yi bakara kuto to ka yi mawuzi a kan allah yana da hannu yana da huska alhali ba su yi bakara a ciki na tawasiri ba su yi imani ba shiga da zuwa ga cikin zuciyarsu yanzu me yake bukata ka sanar da su dole a bauta ka sanar da su dole a yi riko da tauhidi Allah ka iya cancanta bauta mishi in sun yarda suna bautawa Allah suna hararo kuma dole a ci tsoron Allah Allah yana da wuta wanda yake azabtar da wanda ya saba mishi Allah yana da aljanna wanda in mutum ya bi mishi biyayya ya imani da shi yana son ya shafi ka koya musu yadda ake sallah yadda ake tsarki in sun riga sun tabbata a hankali ya ka dinga shawo kwakwalarsu hasiri ko da biyu abinda turawa suke yi abinda kirista suke yi ƙauyuka-ƙauyuka da suka da a hankali har yawo suke ji a ƙarƙina ce har yawo suke da wani wanda ya yi karatun alkur'ani a harin a kan harin in za su ke kawai ya yi karatun alkur'ani ya suke su sun yi imani da alkur'ani kuma sun yi imani da bai a haka suke bin su har da kai ta kawo wata ransu dinga karanta musu baibul na larabci yadda ake karanta alkurani a haka a haka a hankali ya su jami'a su kawai to mu kuma kawai baraye suka yi yawa cikin da ba su hana to Allah taimaka ina kuskure ne ya kamata a yi kokarin kiyayewa duk da kowanne yana da alkhairi ko da mutum kana ganin shi yana tsari ko makaranta ka yana da alkhairi amma kuma kan canza usulubin da ya kamata a wanda inda an bi shi da abin da za a samu da alkhairi da a samu ba kaɗan bane Allah ce maka annahu yufdi ila takbibillah wannan bayanin da mutane kwakwalwa su ba ta iya ɗauka yana kaiwa da zuwa ƙaryata Allah wa rasuli da ƙaryata manzo Allah su sama walau lam yata'ammadul munkir ko da shi wanda ya karyata ya yi inkarin maganar Allah ko maganar mazala ta sama bai so bai yi inkarin maganar Allah ko maganar mazala bai ka zo mishi da abin da ƙwarar shi banta ya gani sai kan ka ji shi kuma mutumin da ya ka ji mutumin da ya haɗi irin wannan abin ya kawo matsalar da mutane ba su kawai su banta ya ɗauka sai ka ji a ce dukkan ku kafure ne mishin kai ne to kaga ya yi asararsu to wannan sanar ya kamata duk mai dawa ya dauka Allah taimaka wannan babin babi ne wanda yana koya maka salon da za ka yi da'awa baitin yana koyar maka ilimi na bangare na tauhidi na asma wa sifat mala ce alhamisa matsala ta biyar kalam ibn abbas liman istankara shay'an min zalika wa annahu ahlakahu mun ga magana ta abdullahi ibn abbas liman istankara shay'an min zalika game da wanda yayi inkarin wani abu daga cikin sifofin Allah ko sunayen Allah min zalika yana ne ishara ne zuwa ga sifa wurin Allah da sunayen Allah wa annahu ahlakahu lalle cewa in kare shi da dai wani abu daga cikin sifar Allah ko sunayen Allah wannan abin ya halaka shi yin inkari ne ya halaka shi kenan inkari da kin sunan Allah ko sifar Allah yana kai mutum zuwa ga halaka yana kai mutum zuwa ga kafirci bayani dai ya riga ya gabata sai babu sabo babin da na 40 kenan babi na 40 babin da mala ya sanya mashi suna babu qaulullahi ta'ala يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون mala ya ce babu da haƙar Allah mawakin sarki babu ƙaunar Allah ta'ala babu haƙar babin da yake bayani akan faɗar Allah mawakin sarki ya harifu na ni'matan lahi sun mayun kiruna lalle tabbas sun san ni'imar Allah maɗaukakin sarki sun mayun kiruna alhali suke inkaranta wa aksar wani kafiru mafi yawa daga cikin su kafirai ne ana magana akan sifofi na kafirai na mushrikai ya arifuna ni'matallahi sun san ni'imar Allah ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya musu shi ya musu sun mai yankuna sannan ya yi inkarin ni'imar nan ta Allah ta yaya suke inkari ta su jingina ta ga wannan Allah mutum kai kanka kasan Allah ne ya maka ni'ima ya baka lahiya ya ka jana ta kai wannan likitan kaman ce ka da Allah maɗaukin sarki da ya baka ka san tabbas Allah maɗauki sarki shi ne ya arzuka ka ya ka dinga cewa ka a wannan aikin na alhamdulillah wani an ka ce alhamdulillah da alamun cewa Allah ne ya ka ce da sauki ya ka ji ya cewa wannan aikin na kuɗi yake badawa ai na samu kuɗi ya arzuka na wannan aikin na ko kuma mutum in ya sami kuɗi ya dinga cewa amfanin ilimi na baka ita lisan ita matsar ita doktora ta ita ta bani ku je ku yi karatu ka je ta ba a rasa malamai da a cikin kanin suna wa ɗalibai irin wannan magana ko to Allah ce ba kiran kaga wannan na daga cikin mai kyau suna kasan ni'imar Allah ne Allah ne maka taufiki tabbas duk mutumin da ya samu wani matsayi ko wani kuɗi ko lafiya ya san da akwai wani abin da ya samu ajin amma ya Allah ya kama mishi kenan tabbas Allah ne ma ya sanya wani ne sababi sai ka mance al-musabbib wanda ya sabbaba wannan samun nan naka sai ka dangana shi zuwa ga sababi wanda Allah ne ya sanya wannan sababi in mutum ya samu kuɗi ya kaji ya ce inda ma wuce ala ilmi haka Allah ya taimaka shine ya arifuna ni'matallahi sun san ni'imar Allah wa ke sarki ni'matullahi kaga mufrada ce ko amma kuma ana yin da ita al-ni'am domin mufrad din aka yi mishi idafa yana rubutuwa jam'i kidan ya arifuna ni'amillahi sun san ni'imomin Allah haka ne ma'anar take koma tunda mufrad ne kuma kaga daga cikin wannan na daga cikin ababen da rasmul qur'an wani lokaci kaga da ta marbuta wani lokaci kaga da ta mastuha shi yasa rasmi na alquran ya sha bambam da rasmi na ibla'i da lughal arabiyya hada Allah ce maka kuma yunkiruna sannan suke inkarin ta da jingina ni'imar Allah zuwa ga wani Allah sai ka ji mutum Allah ya bashi lahiya ya kare shi daga musiba ya kan yana ta kai wannan lahiya jarja wannan tana kai malamin nan addu'a shi yankan wuka ce ko malamin nan ya iya magani ko malamin nan ba wasa bane ba ba kan wallasa bane ba ko bokan nan kai bokan nan ka garaba dauri ko an mutum ya zo ya yi shin kunya yawa wani shin kunya ya gaba bike shi ba ya rike damtsan shi dagumi ake ce shi ko ya ce ka wannan dagumi kana ga ya kasa yi kai kuma kato ne yana tsari ya bike ka ka zama ka je ka zama wanda ya yi ka ga gani in bai buge ka ba da maka ba za haka Allah ke kira duka na daga cikin duka na daga cikin ka san nimar Allah amma ka kafir a ga mutane da yawa suna yi ba ko in an yi ruwa ka ji mutum ya ce in an yi ruwa ka ji mutum ya ce tauraro kala kaza ne ya wuto shi ya zo da ruwa a kuma zuwa na a bakin gizo ya shanye ruwa sai ka ce allah ya turo bakin gizo ya shanye ruwa amma baka ci da shi ya shanye ruwa ko ya ta yi yadda ruwa ba kenan dubu ne duk wani abu a haƙiƙanin wanda ya arzuka da shi ya zo da shi sai ka dinga ya mashi shi ne Allah maɗauki su amma ya arifu na ni'amatullahi kuma yanke huna wa aksaru hukun kafin mafi yawa daga cikin su irin wannan magana irin wannan inkari yana kai shi zuwa kafirci wasu kuma yana tsayawa ya zuwa ga shirka kana kenan wannan kenan ka cewa da yawa masu irin wannan lafazin yana kai su zuwa ga shirka babba don to kafirai su huta daga musulunci wasu kuma yana tsaya zuwa ga shirka karama hanya zuwa ga shirka babba in ya kasance mutum kawai waɗi ya yi ba tare da kudurin cewa ba wannan abin in ka alasar kusa ka ce ba tare da ka kudurin cewa ba wannan abin na duniya shi ya baka ba tare da kudurin cewa cewa balaya ita ta baka amma kana ne Allah shi ne haƙiƙanin sababi amma daya ta taimaka to wannan shirka ce karama duk kake da ka boda bakin boda kake Allah ke wa aksaruhum kafirun Allah madaukakin sarki ya yi bayani akan irin haka game da qaru lokacin da aka yi mishi nasiha aka yi mishi wa'azi yake cewa qala inna ma utitu ala ilmin indi wannan kuɗin da gaba an bani ko na samu an bani ne saboda ilimin da gare ilimi na na kasuwanci na economics in ba haka ba na samu kaga da akwai matsala kaga wannan sifa ce ta shi a wajen yi alam an Allah kad ahalaka min qablihi min al-qurun man hum ashaddu man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jama'a bai san ba Allah ya halaka mutanen da sun yi shi karfi da kuɗi idan kawai Allah yana gaya mashi cewa wannan abin da mafi kafirci to yin hakan hatsari ne yana jawo zuwa ga halaka Allah wala yasal an zama min jirgin sannan kuma a cikin suratul zumar Allah ma'aukin sarki yayi bayani fa idza masal insana dhurrun da'ana thumma idza khawalnahu ni'matan minna qala inna ma utitu ala ilmin bal hiya fitna walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ma'aukin sarki ke cewa fa idza masal insana dhurrun lokacin da anani ya taba mutum sai ka je na roƙon Allah da ana sai ka je na roƙon Allah yana cewa ya Allah kawo min lafiya ya Allah kawo min sauki wai summa idza khawalnahu ni'matan minna in Allah ya bashi ni'ima ta lafiya ta kuɗi sai ka ji ta qala inna ma utitu ala ilmi saboda ilmi na da wayona da dabara ta da magani kaza kaza magani kaza kaza da hada da dabara ta ta hada kaza ta hada kaza ya mance da abu amma in ya shiga cikin tsanani ya kan yana cewa wayo Allah na Allah ma na shi kare amma lokacin da ya samu lafiya da kuɗi da ci gaba da matsayi ya mance Allah ya dinga tuna wani bokan shi ko wani dan tsoko shi ko ya dinga tuna wani mataki shi da ilimi ko ya dinga tsana tuna wani wanda ya mishi hanya ya samu wannan matsayi ko ya dinga tuna aikin nashi wannan haka ne shi yasa Allah mawakin sai ke ce bal hiya fitna wannan fitna ce jaraba ce Allah zai jaraba shi walakin da aka samu ya ya'lamu mafi yawa daga cikin mutane ba su san da cewa haka shine yake nan wannan ayi ya arifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wa aktsaruhum kafirun qala mujahid mujahid ɗaya daga cikin tabi'ai ne masana tafsiri wanda yace ya ya sabke tafsirin alqur'ani tun daga farkon alqur'ani har zuwa ƙarshen shi a gurin abdullahi bin abbas kowace alaye ya tambaye shi ya ba shi bayani a kan tafsiri kina da wata tafsiri a gurin da yake da suna abdullahi bin abbas ɗaya daga cikin tabiyayi ke can su biyan saurayi ke cewa in tafsiri ya zo maka daga gurin mujahid ka yi riko da shi tafsiri ne ke kyawa mujahid yake cewa ɗaya daga cikin malamai tabiyayi kenan yake ce kala mujahid ma ma'anahu هو قول الرجل هذا ما لي ورثته عن آبائي ما لا يتي قال مجاهد مجاهد يكي تيوا ما معنى يكي ودن مغنرتا معنرتا نقلته حديثي ده معنى شيء ده وانا اثر ليه بحديث مزال الله ده اثر ليه ده تابع هذا kenan ma shi da ko ko qaulur rajul shine mutum ka jera wadin abinda aya take ne ya arifu ne mata Allah kuma yunkiruna shine wadar mutum ka jera cewa hada mali wannan kudi na ne waristuhu an abai na ci gadon shi daga gurin uwaye ka je na alfahari wannan kudi na ne gadon shi na samu da gurin uwaye na ya mance allah wanda ya arzika shi ya kadarta ya samu gadon wannan kudin me ya kamata ya ce ce wannan wallahi dukiya ce wanda allah ya arzika ne na samu gadon ta da gurin mahaifina ko kuma ma in ya ce wannan dukiya ce wadda ya ci gadonta da wurin ma'aifana a zuciyar shekudu da cewa allah ma'aukin sarki arzika shi amma ba zai gaji ya wadda haka baya tunanin allah baya haka da su shi ne haka a zamani wannan dukiya ce ta ce waristu ana bayi na ci gadonta da wurin ma'aifana ya mance allah wanda karin bayani zai zo a kaka insha Allah ta ce mai zuwa qala aul bin abdullah aul bin abdullah ne daga cikin malamai na tabi'ai shine al-hudari al-kufi yake cewa yaquluna laula fulan lam yakun kaza shine kaji mutane suna cewa laula fulan inda ba dan wani ba wallahi da ba mu samu bato da mu ci inda ba dan wani ba da ba mu samu aiki inda ba dan wani ba wannan likitan da ba mu samu lafiya kawai wanda likita kwararre ne inda ba zai shi ba da yanzu yana ta wasa sa ta zana akwai ma'ana ta wuce karar ko to ka gani mutum ya mance allah allah ke duk awon bayani ne insha allah su zo a yanzu mu yi bayanin su da a guje don ma'ana aya ta mutu in shi so sati mai zuwa sai mu yi karin bayani abin da suka kunsa wa kalibin kutaiba ibn kutaiba yake cewa zai daga cikin manyan malamai na tafsiri yaquluna hala bi shafa'ati alihatina sai ka ji mushrikai suna cewa wannan abin ya abu ne saboda ceton allolinmu shehu kaza shi ya ya sa hannu kaza ya kasance wannan gunki kaza shi ya yi ceto saboda ceton shi saboda sa hannun shi saboda bayani da yawan allah muka samu a ga wannan duka na da an mai insha Allah a darasi mai zuwa za mu ga ƙarin bayanin da babu da wani lokaci za ka waɗi wannan kalmar da wani lokaci za ka waɗi kaza kuma mutum ya kamata ya bi insha Allah a darasi mai zuwa za mu ƙara bayani akan wannan nukulat inda malamai bai izai da samar ka ta'ala abin da muka faɗi daidai inda ka kuma tambaya tana iya gabata abin da muka faɗi daidai Allah sa shi ne zana sa ta mu wannan sai babu ne babu ne mai hankaran gaske dole mutum ya kiyaye duk lokacin da Allah ya wafaka wata ni'ima kada lokacin da kake bada labari akan sababin samun nema kada ka saki zuciyarka ta bance ma'abocin nema shi yasa aka shar'anta ma duk lokacin da ka wadu wata ni'ima da Allah ya ma ka daga cewa alhamdulillah ka daga karanta ta a magana kana wadanta wanda ma na daga cikin guraren da laraba suka mana suka wuce duk da yaran su ne a yaran da saka ake za ka ji mace ɗin zai waje ya samu kaza ko makamanta haka ya ce wallahi alhamdu kuma in ka karanta shi ne kana jin Allah ne ya baka to amma na kawai ga mutum ya yi dutso su ya ce kaza ai ilimi na ya bani likita kaza kwararre ne kaka yadda ya ce ci wannan mara layi Allah lillahi kamar ce Allah kaga wannan shine ake gudu Allah ce maka shi ne manufin wannan babu kenan lafazin ka in za ka yi bayani akan ni'imar da Allah ya ma ka kiyaye ta zamto daidai da tauhidi kada ka sa babu tauhidi a ta lafazin ka Allah ce maka Allah sai alkhairi abin da muka faɗi daidai da na a na Abdullah bin Abbas ha bin ma'amar shi ne na abdullahi bin ai wannan sanadi ne ko wannan sanadi ne an an zo an ibi ne abbas na abdullahi bin abbas yake cewa ya abdullahi bin abbas yana cikin bayani akan kofin allah sai ya ga wani mutum in tafaza ya zafira al-intifat shine al-hazza hazzatul jisad lil fata mutun ya girgiza jikin shi zafara dan inkari in kun lura mai inkari lokacin da inkari in mai tsananin aqida ne mai inkari sai yayi wani girgiza ya ce kai subhanallah ko to shine Abdullahi bin Abbas yana cikin karatu daga cikin sifofin Allah yana bayani akan sifofin Allah yana bayani hadisin manzala akan sifar Allah sai ya ga wani mutum ya zabura in tafaza ya zabura ya girgiza jikin shi saboda inkari na'am
فقال ما فوق هؤلاء sai ya ce ma faraku faraku haulai menene suke jin tsoro inda ma farku haulai ma farku haulai alfarku shine alkhawf ce za ka ji malamai suna cewa alfarku min Allah ai alkhawf min Allah to wa'annan mutane me suke jin tsoro akan abin da Allah ya tabbatar tabbatar me suke tsoro hada za ka iya karanta shi ma farraka haulai ما فرق هؤلاء هيك قدرت ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل وإنهم بس ربي بتكان gaskiya da ƙarya amma asali dai wannan shine ma farko haula'i wa'annan mutanen da suke jin tsoro
دون رقة عند مستمره ويدركون عند مستمره lokacin da aka waɗi aya ko hadisi muhkama sai su samu tafshin zuciya su yi imani wanda ma'anar shi a ƙarara take wa ya halikunin inda mata shabihi a lokacin da aka waɗi mata shabe daga cikin ayoyi ko hadisan mazalar sama sai su hallaka su ƙin imani kaga a muhkam su yi imani da shi a mutashabe kuma sai su ƙin imani da shi shine wa ya haliku ne ibn shabi wannan shine kidan ma'anar hadisi kenan nan da yake nuna Allah da Abbas ya yi inkari game da wanda yake inkarin ɗaya daga cikin sifofin Allah ba ɗauke sarki sannan kuma zo ya bayyana cewa wannan abin hallaka ne mahallin shahid wa ya haliku ne inda mutashabi shi yasa ma da ya kama da wannan juzu'in a matsala amma kiran mutane sai su dinga hallaka lokacin da suka ci mutashabi su kuma asma'ullahi babu tauhid da asma wa sifat ya daga cikin mutashabi wanda ba da shi ba a ƙarnar take bai manyan malamai rasikhun fil ilmi suke iya hudo maka ma'anonin abin da ake nufi da kuma me ya kamata sai ka san ma da shi me ya kamata ba ka san ma da shi wada Allah ya taimaka wanda ke shi ne نعم الله يجمعك الله سبحانه خير أبدا بك في ديني الله سيعشك بإذن حسنات وما أبدا بك لكسكر الله غافر تابنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب